السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب اجتناب البدع والجدل babin da ya zo na a nesaci bid'a da jayayya da musu waɗanda ba su da amfani kafin wannan babi ya mun karanta babu tibai sunnatul khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin muka kawo bayani cewa sune sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina uthman sayyidina aliyu باتفاق العلماء باتفاق المسلمين سوني الخلفاء الراشدون سوني حليف في منظر الله صلى الله عليه وسلم تو سي اكاي بيان cewa duk wanda ya faɗi ya nuna rarrabi game da su kan shi ke cuta kanatihin saharatan yawman liyuhiha falam yudirha wa auha qarnahu alwa'ilu dabba ta dauki kahonta ta je tana tana karo da dutse wai za ta karya dutse shi a ce ai ki tausaya ma kanki mana karki tausaya ma dutse kai da kanki kike tunda manzon Allah ya yabe su aka ce zaniya snaid izhuma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana wannan sayyidina bakar magana ta kare sayyidina umar magana ta kare sayyidina usman magana ta kare sayyidina ali magana ta kare haka sauran sahabbai da al-mubashirin bil janna magana ta kare haka sauran sahabban manzon Allah baki daya maza da mata babu wani makhluki da ke da hujja ko ke da izini ko ke da dalilin da zai faɗi abin da bai dace ba game da su ya cutar da kansa kenan fitina ce in Allah ya jarrabi bawansa baka da yadda zaka da shi sai kai masa addu'a in zancen kafirci ne abu lahabin kafircin shi ya tabbata cikin alkur'ani tabbace da abi lahabin wata abu jahal fir'auna bai yasa ba a ɗaukar sunansu ana ta yada wa kafirai ne kafirai ne kafirai ne sai wanda allah ya tsabtace su ya wanke su tsab su ne ake yi to mana fitina ce allah ya jarrabe su da shi sa'an nan kuma akwai hakki akan musulmai duk wani musulmi da ke cikin kano duk yan malmuni ne da ke ci gado ko ya ki ko ya so ba tekun manzo Allah iyayensa ne annabiyu aula wa azwajuhu ummahatu to shi yasa abin da yake wajibi a masarautar Kano abin da yake wajibi a fadan gwamnati abin da yake wajibi akan kowa ne a faɗa ma mutane cewa ba a yadda ba a ci mutuncin matan manzon Allah a cikin Kano ba a yadda ba ba a ba da izini ba shi kenan magana ta ƙari babu wata fitina da za ta tashi eh duk wanda aka yi ma mahaifiyarsa jafa'i hankalin shi zai tashi to duk wata mahaifiya darajar ta baki daya musulma wata ce na Aisha wata ce na Hafsa wata ce Ummu Salama wata ce kaza kaza kaza duk wata wacce za a girmama ashe duk wanda ya zo ya yi mana na aisha jafa'i a cikin kano farko da mai martaba sarki yake kenan saboda ɗanta ne shi ne amirin mu'amini ba haka ba ne ba ba shi ne sarkin musulmai ba ba shi ne sarkin mutanen kano mutanen kano menene wane ne sarkinsu shi ne gaba-gaba shi ne babban ɗanta to abin da ke wajibi a kansa abinda ke wajibi akan masarauta su ce an hana zagin matan manzon Allah ko sahabban manzon Allah akan abinda za faɗa kenan ba tashi hankali ba komai ba bane zance ba gona abin an fahimci wannan in suna so su tambaya a masarautar Kano matarauta su zauna a tattauna a tambayi malaman da ke fada ya halatta wannan magana ya halatta za su ba da akwai nasiru muhammad nasiru a tambaye shi muna gani ba abin da bai karanta ba abin da bai sani ba shi yana so abin da ya zaba yake so kenan ba ba abin da bai karanta ba yayi karatu jami'ar islamiyya a daren karshe jami'ar islamiyya yayi karatu a tambaye shi a gani wace fatawa zai bayar game da zagin sahabban manzon Allah ko matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'an nan sai zamana masarauta ta dau matsaya kenan bata yadda ba a ci zarafin matan manzon Allah ko daya haka sabon manzon Allah baki daya ba sai an tashi hankali ba tashi hankali an gaji ayin shi da yawa ayin shi da yawa ba haka bane ba al'umuru idza daqat ittasa'at wa idza ittasa'at daqat in mai martaba masarautar Kano ta fito ta ce ba a yadda ba a zaki sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to waye sai kuma ya tashi ce zai zai daukar sa ci sha zauna lafiya an fahimta ka to yadda za a yi kenan insha Allah mana duk sa'an da aka zagi na na Aisha farkon wanda aka zaga shine mai martaba sarki shine gwamna shine duk wani wanda ka sani mai iko in mu ba musulmai bane ba ba mu'minai bane ba to wa azwaju ummahatuhum shari'a ta tabbatar da wannan abu ba ka bane ba ba akwai mai babban daki ba wani ya isa ko ya sha ko ya bugu ya isa ba kalma da bata dace ba ya isa zai iya to wannan na na aisha sai a ce mata mai kenan babban daki ko wake kin daki yanzu duk wani abubuwa da tashi hankali ba daidai ba ne an yi tashi hankalin har an gaji ba shi da amfani ba wanda ya cire ba sai a rinka warware matsaloli akan ilimi akan ilimi dan abin da suna so majalisar sarki su tambaye nasir muhammad nasir limamin limamin waje alkaida su tambaye shi shin ya halatta ma in ma aka zage su a kano wane ne farko da aka zaga zai bai zai bayani ai shi baya jin tsoro ai ko ba abin da bai karanta ba wallahi tallahi ne yana sai zama ahli sunna yau gobe sai ya fi kasa da sunna ba abin da bai karanta ya yi karatu jami'ar islamiyya shi ne abin da yake so kenan shi kuma baka da yadda za ka yi da shi ba abin da bai yi ba jami'ar islamiyya sai da ya shiga har wajen bumbaz ya ce mishi a'amal qalbi wal basira ya zo aji abokin shi mala amadu musa wani alkali ne ce ya ce ai ga abin da fara ce kashi ya yi zafi amma a tafi haka nan tun da kafa a tafi haka nan ba ya jin tsoron komai ba ya jin tsoron kowa to amma abin da ya zafi makan shi ke na wannan hanyar da suke tafiya ya za ka yi da mutum babu ko باب اجتناب البدع والجدل قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الملك ابن صياد ابن صباه ابن الصباه المسمعي قال حدثنا ثور ابن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو عن الإرباد بن سارية قال عن كربون سيدنا الإرباد بن سارية الله يكرم سيدايتي صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح وترانا منظر الله صلى الله عليه وسلم يا إمنا صلى الأصباح ثم أقبل علينا بوجهه سألنا يفسك الجوم نفسك سميع البركة فوعظنا موعظة بليغة يمنا وعزي يمنا غرغدي من كيمتك فذكر نحوه sai ambaci kwatankwacin hadisin da muka karanta jiya قال حدثنا سويد بن سعيد وأحمد بن ثابت الجهدري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi hutuba sai idanuwarsa su jajir wa ala sautuhu ya daga muryarsa wa shadda ghadabuhu ya fishi ka annahu munziru jaishi ka ce wani ne ya zo yana yama sojoji gargadi yana jan hankalin su a hir ya kulu yana ce musu sabbahakum masakum yana ce ma al'umma yana ce ma sojoji ku yi hankali fa abokan gaba za su kawo muku hari da asuba ku yi hankali fa abokan gaba za su kawo muku hari da yamma mana ko ya kwana a cikin shiri kenan to misali yake bayan in manzo Allah ya tashi yana magana game da addinin musulunci wa yaqulu sai manzo Allah ya ci gaba da cewa bu'istu ana was-sa'ata kahatayn an aiko ni ni da tashin alkiyama tsakaninmu kaman waɗannan yasu guda biyu ne masu albarka sai masu Allah ya nuna yatsunsa masu albarka ma'ana kwatankwacin tsirar da ke tsakanin wannan yatsa da wannan ma'ana tsakanin aiko manzo Allah da tashin alkiyama kenan abinda manzo Allah ke nufi a nan shine alkiyama ta kusa tashi in wani jin daɗi kake so daɗin duniya ya kusa karewa ko ya kare ويقرب بين إسبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد صلى بايان هكا فإن خير الأمور كتاب الله كسني تيوى تبس بيين الأمر شيني للتافع الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم يجي شريعة وفي شريعة منظر الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مودثاتها وفي شر الأمر كما kirkiri kage-kage da aka yi a cikin addini wa kullu bid'atin dalala duk wata bid'a bata ce wa kana yaqulu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai fada ya daga muryar sai fada baya jin tsoron komai baya jin shakka komai baya tsoron talauci baya jin tsoron daukar nauyi ce man taraka malan fali ahlihi duk musulmin da ya mutu ya bar dukiya a raba mai iyalansa gado ba ma bukatar kwandala a ciki ba bukatar komai a ciki a dauki duk abin da ya bari in ta yi biliyon ko triliyon a je a raba mai iyalansa ba ma bukata wa man taraka dainan aw daya'an fa alayya wa ilayya duk wanda ya bar bashi nauyin bashin na kaina manzon Allah zai biya duk wanda ya bar iyali ba hali a kawo su wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai dauki nauyin su tun da aka yi duniya har a da kasa an taba samun shugaban da ya wannan duk wanda ya bar ya mutu ya bar dukiya a raba mai iyalansa duk wanda ya mutu ya bar bashi ya ce bashin na kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah zai biya duk wanda ya mutu ya bar iyalai mata da ƴaƴa ba hali a kawo su manzo Allah zai dauki nauyin su za a ba su abinci za a ba su tufa za a kula da su sallallahu alaihi wasallam a lokacin da manzo Allah yake faɗan wannan magana kasafin kasafa bai kai guda nawa ne ina ina ake samu ka je bahrai wanda ka je ka zai sakka abin da aka tara shine za a dauki shine manzo Allah yake faɗa haka ina ga kasa ta kai tana tara biliyoyi triliyoyi na al'umma amma ga talakawa na kukan yunwa na kukan rashin lafiya na kukan basu da wajen zama na kukan kaza kaza kaza kaza kaza na kukan an tashe su wuri kuma ba su da iko da za su je su ga wanda in sun faɗa masu in sun faɗa masa yaje da kullun sa zai yaye musu wannan abin ba su da halin da za su je su shiga wajen tsakanin su akwai tazara ba halin talakawa ne ba su isa su shiga wajen ba kuma shi ne in yaji zai tausaya ce a'a a daina harabbe duk musulmin da ya kwana a cikin kano ya shiga ya tuzarta ko ya tagayyara wallahi tallahi Allah sai ce wallahi Allah zai tambaye ni shi yasa ban yadda a cuci wani talaka ba shugabanci ke me ya shugabanci kafi mu kyau ne aka nada ka kafi mu mai ilimi ne kafi mu kaza kaza ne manzon Allah ne ce in an nada ka ai maka biyayya ko da bawa ne bakin bawa ai maka biyayya dan kanka don menene ɗinka a'a saboda kana kula da talakawa baka yadda wani talakai kwana ɗan yunwa ba manzo Allah ce laisa bil mu'mini ba mu'mini bane wanda ya kwana gidan shi an koshi makocin sai kwana yunwa manzo Allah ce ba mu'mini bane ga abinda manzo Allah ya faɗa duk wanda ya bar dukiya aje araba mai iyalansa ba ma bukata manzo Allah ba ya bukata dukiyar mutane wanda ya bar bashi a zo manzo Allah zai biya wanda ya bar iyalai matarsa ko ƴaƴa baya'an kenan dukiya da iyalansa manzo Allah zai dauki nauyin su to ina ga kullum ana fama ana cikin wahalhalu a kafa doka man a majalisar Kano duk wanda ya mutu ya bar matarsa da ƴaƴa biyar bakwai ko ya sake ta ya bar ta ƴaƴa biyar bakwai shi zai dauki nauyin nauyin ci da shan su haka ake wa wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf ba za a bar mata nauyi da wahala su rasa abinda suke cikin rayuwa ta da lalacewa ba ba a taba bar mace nauyi wahalar da za ta dauka man ita kanta ma ana daukar nauyi ta ne balle ayan da suka haifa duk yar da aka haihu auren da ita ana auren da ita budurwa abin alfahari ne ai ana kawo ta kan wata tara ko wata goma ta haihu abin alfahari ne ta ga danta tana murna a ce bayan ta yaye shi ko ta sake daukar ciki ta yaye shi ta sake daukar ciki sai ta haihu biyar ko bakwai ko tara shikenan sai haihuwa kuma ya zama mata masifa mijin da suka yi wannan rayuwar ya tsane ta ko ya sake ta ko ya mutu ya bar dukiya ɗan wansa su kwashe ko ya mutu ba shi da dukiya a ce mata sayin da za ta yi da 'ya'yanta ba a taba yin haka ba ba inda aka taba yin haka ya mutu ya bar dukiya ran da ya mutu ya bar dukiya ran nan alkali zai kafa doka akan dukiya ba wanda zai taba sai su ƴaƴan ita matar da ƴaƴanta su ne za a tambaye su a ci gaba da kasuwanci ko a rufe wajen sai an raba gado in suka ga suka ce a ci gaba da kasuwanci kullu a kawo musu abinci shikenan tunda kotu ta san da wannan ba wanda zai zo ya taba ya mutu bai bar dukiya ba to shi kenan su wane ne yan uwansa masu yi mishi gado da ta'asibanci su wane ne yan uwansa yana da yayye yana da kanne yana da kaza su suna da hali sai a raba musu nauyin waɗannan ƴaƴan kai gwargwadon an san samun ka kowa kai ma'aikacin gwamnati ne albashin ka an sani kai dan kasuwa ne albashin samun ka an sani kowane wata sai a raba musu kowane wata ku kawo abincin ƴaƴan dan uwanku da ya rasu kuma dole to haka za a yi sai a zauna lafiya wani malami na yana karatu yana karantar da wata ranar zai ce mai in je wajen malami na shehu na don allah a neman shi taimako kaninsa ne ya rasu kowansu ya bar ƴaƴa an ɗora masa nauyi dole sai ya bada wani abu shi ko ba shi da hali dole ne alkali kotu za ta faɗi abu ma kama ta faɗi abu ka ce ba ka a'a doka ce amma a bar mace yaya biyu uku hudu ita za ta kula da karatunsu ci da shansu yaushe za ta samu lafiya yaushe za ta yi bacci hankali ta kwance me zai hana lalaci shiga a wannan gidan ba dole sai an samu waɗannan abubuwa sai an kafa doka shugabanci da siyasa da menene da menene ma'anansu shine a kula da halin mutane halin jama'a ga manzo Allah gashi sallallahu alaihi wasallam ya fito yayi shaida duniya duk musulmin da ya mutu ya bar dukiya a raba ma ƴan uwansa ba ra bukata duk wanda ya mutu ya bar bashi zan biya kuma duk wanda ya mutu ya bar iyalai zan dauki nauyin su haka da tun da aka yi ba a taba samun shugaban da ya fito yayi wannan ba sai dai a kwashe dukiyar kasa a kwashe dukiyar ka kwasa wannan ya kwasa yaushe yaushe za a taba samun zaman lafiya ba za a taba samun zaman lafiya ba kada ka kuma taba tsammanin cewa wai mulki da kake kan mulki din nan wani abu ne da zai kare ka a wajen Allah madaukakin sarki kai mulki shekara 100 kana so ka kara shekara 100 to sai kuma mi bayan shekara 100 sai me annabi Musa Allah ya aika mishi mala'ikan mutuwa yace baya son mutuwa ce rayuwa kake so eh to doki tafin hannu ka dora akan me sa adadin gashin da wannan tafi zai rufe gashi nawa da yawa za a baka rayuwa haka yace to bayan haka aka ce mutuwa tace au mutuwa ma ina ta zo yanzu tafin hannunka zai rufe gashi zai kai nawa dubu nawa zai kai dubu ko to adadin gashin da kafin hannunka ya rufe za a baka rayuwa zuwa wannan ya ce bayan haka kuma sai me aka ce mutuwa ya ce to ta zo yanzu ka yi shekara ɗari kuma kana so bayan shekara dubu sai mutuwa to me zai sa ka ɗaukan ka neman makanka matsaya matakan da za ka fita wajen allah tun yanzu tun yanzu manzon Allah shi ake koya ga abin da ke koya mutane wanda aka ce ka ɗauki nauyinsu ka kwace abinsu ka sa su wahala قال حدثنا محمد بن عبيد ابن ميمون المدني أبو عبيد قال حدثنا أبي با إن شرع مسلم شبر المجو وهلافا إيا أنت سكولا إتا tana aure ta koma nauyin gidan mijinta tana dawowa sai kuma me wajen yan uwanta dole a dora ma wali ko za kula da ita to shikenan dan ta haihu guda biyar bakwai tara mijinta ya gaji da ita yanzu ba ta yi mishi kyau baya son ta yana son wata ce ta wulakanta ta kuma a zauna lafiya in ita ba ta da gata tana wulakanta ta kamanta Allah na kallon abin da ake ciki kamanta wasiyar da manzon Allah ya yi kafin ya bar duniya kamanta da wannan ha sai a raba musu gado su ba gado ya bar wahala kenan shi a nemo danginsa su yi tabbiyar abincinsu har su girma yara su yi karatu to lokacin kowa za ta yi alfahari da haihuwa amma farkon haihuwa murna karshe zama tashin hankali masifa ima akwai imani akwai sauran ragowar imani kuwa? eh قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون المدني أبو عبيد قال حدثنا أبي عن محمد بن جعفر بن أبي كثير عن موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زعل الله صلى الله عليه وسلم إنما أداة حسر هما أبو بوا غدابيو da rayuwa za ta dogara kansu ko za a samu tsira a kansu isnani kuma isnatani guda biyu ne kadai abinda makomar rayuwa kenan a duniya har lahira alkalamu wal hadiyu alkalamu alqur'anu wal hadiyu as-sunna ma'ana rayuwar da kake gani kasashen turawa ne kasashen bakake ne kasashen farare ne wallahi tun daga ran da aka ce ya ayyuhal muddathir ya ayyuhal muzammil qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wallahi duk wanda ya je lahira ba hanyar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wallahi ya je a sa'a a rashin sa'a yayi kasarar rayuwa ya yi hasarar rayuwa don abin mai mallaka duniya ko don za a ji a saka shi wuta wa'inda za su tambaya mamaki ma salaka kun fi sakar kalu lam nakum min al-musallin wa lam nakum nujib al-miskin kuna ba haka bane ba sai a tambaye su a alam ya cikin nazir wanda duk aka aika ma manzo ya ne zai kawo shi nan ka yi aiki da abin da manzo ya kawo maka mana wannan hanya ba hanya ka wace alam ya cikin nazir kalubala suka ce tabbas manzo ya zo mana muhammad bin abdullahi ya zo mana kan ja'ana nazirun fakazzabna muka karyata ko da baki ko da aiki ko da baki ko a aikace kazzabna da baki kai karban addinin a aikace ka karbi kai musulmi ne amma rayuwarka duk ba ka gina ta kan addinin musulunci ba ka gina rayuwar kan shari'ar musulunci ba ka gina siyasa ka kan shari'ar musulunci ba ka gina mulki ka kan shari'ar musulunci ba ka gina ba ka gina kungiyar ka kan shari'ar musulunci ba ka gina kasuwanci ka kan shari'ar musulunci qad ja'ana nadhiru fa kadzabna muka qaryata wa qulna ma nazzala Allahu min shay'in ai ba rayuwa ce gashi nan Najeriya ce yayi sai kula ce shikenan kowa ya abin da ya ga dama in antum illa fi dalalin kabir ai tabbas ku kuna cikin bata mai girma mai nesa mai tsawo mai faɗi to a lokacin sai su kada baki su kada wa qalu law kunna nasma'u da a ce mun kasance lokacin da muke faman siyasa yakin siyasa jihadin kafa gwamnati kasuwanci kungiya da menene duk baki da ɗaukun nasma'u da a ce muna jin abinda manzon Allah yake faɗa muna aiki da makunna fi ashabi sa'i da ba mu zan auna aqil law nasma'u auna aqil da muna ji ko muna hankaltar abinda ake faɗa mu yadda mu sauko daga wannan kujerar mu shaurari mai manzon Allah ya faɗa shi aka aiko mana kuma ya fi mu daga duniya har lahira me ya faɗa ba zai taba fadar abin da zai cutar da mu ba ba zai taba fadar abin da zai cutar da al'umma ba dauna tudu ma kunna fi ashabi sa'id da ba mu zama wannan masayi ba da kansu suka ce laun kuna nasba ona tudu ashe ba su da hankali mu kuma muka ce sun fi kowa hankali duk inda ya kai ya kera duk abin da zai kera jatima tsohuwar da ke gida za ta tashi sau biyar ta yi alwala ta yi sallah ta fi shi hankali ina ma na hankali in mutum makaho na tafiya ko mutum na tafiya gota na gaban shi ko rabi ko mai sha ce masa mai hankali hankali kada kai mai hankali kada ka halaka kada ka fara cikin ashe hankali shine abin da ya tsirar da kai daga halaka duk abin da ya taimaka maka shiga cikin halaka ba hankali bane ko da zahirin shara ganin hankali ne ba hankali bane wal hadi fa ahsanul kalami kalamullah fa ahsanul kalami كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم كنان غدا بيو wanda ya kare na uku yayi hasarar duniya da lafiya innama huma sunnatani al-kalam wal hadi fa ahsanu al-kalam kalamullah wa ahsanu al-hadi hadi muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa'annan guda biyu duk wanda ya kare na uku yayi hasara duniya da lafiya ala ku saurara wa iyyakum wa muhdathatil umur ku kiyayi abubuwan da aka kirkiro aka kago a cikin addini fa inna sharral umuri muhdathataha saboda tabbas dahi babu ko shakka ko kaso ko karkaso ko ka yadda ko karka yadda ko ka gane ko karka gane sharral umuri muhdathataha abinda manzo Allah ya faɗa kenan kuma karfafa ce inna wa kullu muhdathatin bid'a duk abinda aka kirkiro a cikin addini manzon Allah ya bashi suna sunansa me kullu muhdathatin bid'a duk abinda aka kirkiro cikin addinin musulunci ga sunan da manzon Allah ya bashi ce sunan shi me bid'a sannan ce wa kullu bid'atin dalala kuma duk bid'a manzo Allah ya ba ta suna ce dalala bata ce ala ku shaurara la yatulanna alaikum al'amadu fataksu wa qulubukum kada lokaci yayi muku tsawo cikin rayuwa ku ga asulta zamaniya gashi kayi karatu kana da certificate kana da kuɗi kana da mulki ka dare kan kujeran kayi menene da menene baki daya zuciya ta kekashe ba ruwanka da al'umma ta ji daɗi ko ta cutu ba tausayi ba kulawa da al'amuran talakawa ala ku shaurara inna ma huwa atin qaribun ai duk abin da zai zo fa kusa yake ɗan shekara dubu zai zo wallahi kusa yake ya musa baka son mutuwa dorin tafinka akan bayan duk gashin da hannunka ya rufe za a baka rayuwa haka gashin ka zai rufe hannunka zai rufe gashin miliyan yace to bayan miliyan kuma sai mai aka ce mutuwa yace to ina me bambanci tsakanin yanzu da wa innama al-ba'idu ma laysa bi'ati abinda yake nisa shine abinda ba zai zo ba ala ku shaurara innama ash-shaqiyyu man shaqiya fi batni ummi mara arziki mara daɗin kai shine wanda ya zamo haka a cikin cikin mahaifiyarsa wasa'idu manu iza bi ghairihi mai arziki mai daɗin kai kuma shine wanda ya gargadu da ɗan uwansa ina ma na man shi ke batnihi ummi wa inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni khalquhu fi batni ummihi 40 yawman 40 40 40 ba haka bane ba ya kai su uku wata nawa kenan sa'annan sai a zo mala'iku su zo mala'ika ya zo fayi umaru bi katbi rizkihi wa sa'idun amshaqi wanda take dauke da kai cikin cikin ta ba ba ta san arzikin da aka rubuta maka ba ka je kana gani wai wani shine ba da arziki ban da Allah inna Allah huwa razzaq dhul quwwati duk wani wanda kake gani shi razzaq ne yafi ka talauci duk wanda kake ganin zai iya azurta ka wallahi yafi ka talauci saboda ya kamu da kansa ta talauci a zuciyarsa ba zai taba wadatuwa ba duk abin da ya samu tarawa gobe kuma yana bukata tashin hankalin da kake ji in ka rasa cefa ne yana da sauki kan tashin hankalin da zai ji yana da biliyan kuma yana neman naira miliyan ɗaya bai samu ba ya fi ka tashin hankali wa'ancan cikin lissafi suke an binne su an ajiye su ba a son a taba su gaba ana tsoron taba su to me ya talauci bukata yadda kake bukata haka yake ala ku sharrara inna qitalal mu'mini kufrun kashe mu'mini kafirci wasibabuhu fusuqun zagin shi fasikanci ne ma'ana zagin mu'mini kafirci ne kashe mu'mini kafirci ne zagin shi kuma fasikanci khurujul al-ta'a ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث با halatta ga musulmi ya kaurace ma dan wasu musulmi sama da kwana uku ala ku shaurara wa iyyakum wal kadhiba ku guji karya ahir ku kiyayi karya innama yaftari al kadhib alladhina la karya ita ta kai mu duk halin da muke ciki din gaskiya ita ce za ta sidq fi maq'ad sidq fi inda malikin muqtadir sidq sidq sidq cikin alqur'ani ne akbara in ka kirga su sai ka ga ashe rashin daukar wayannan shi halakar da yanzu dan siyasa zai yi gaskiya dan kasuwa zai yi gaskiya malamin sauro zai yi gaskiya malamin jami'a zai gaskiya malamin kowa zai wannan zai gaskiya kowa zai gaskiya a cikin rayuwarsa yaushe za ka taba rayuwa a cikin fargaba a cikin rashin jin daɗi ɗan siyasa gaskiya yake yi ɗan kasuwa gaskiya yake mai mulki gaskiya yake mace gaskiya take namiji gaskiya yake fi maqadi sidqin inda malikin muqtadir ar-rahman ba ga bane ba mudkhala sidqin wa makhraj sidq ba ga bane ba to rashin wannan samun wannan shi ya halakar da rayuwar ba kowa baki dai kana fargaba zaka sai abu gaban kana faruwa ko zai cuce ka ne ko zai ma adalci zaka komai rashin kwanciyar hankali Allah ya kiyaye iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba la yasluhu bil jiddi wala bil hazl ƙarya da gaske kana yi ne ƙaryan uku wasa kake da barkwanci duk haramun ne baya kyau wala ya yi rajulu sabiyahu sun la ya fi lahu kada mutum ya yi ma yaronsa alkawari kai zan su ma halawa na fita daina wannan abin kai zan yi ma kaza na sannan ya je kawo bai kawo ba aka ce haramun ne ya yi karya ina ga ku zabe ni zan yi muku kaza zan yi muku kaza zan yi muku kaza a zo ranar zabe maza da mata a yi layi kamar ranar tashin alkiyama a sha rana a sha zabe a je a zabe ka kana tsarewa manta da su ke kuma Allah yana kallon ka duk abin da kake Allah yana kallon ka fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur ƙarya yana kora ka ne zuwa fajirci wa innal fujura yahdi ila an-nar fajirci ko zai kora ka zuwa wuta Allah ya kiyaye zai kora shi zuwa wuta Allah ya kiyaye wa inna sirka gaskiya ya hadi ilal birri gaskiya tana shiryarwa zuwa nagarta wa innal birra ya hadi ilal janna ma'ana in mutum na gaskiya ya kama hanya tirya-tirya na gaskiya ba inda zai tuke sai cikin aljanna ke haka in mutum yana karya ya kama hanya na karya ba inda zai tuke sai cikin wuta Allah ya kiyaye wa innahu yuqalu lis-sadiqi sadaka wa barra wanda ya gaskiya mai gaskiya sa ce mishi yayi gaskiya kuma yayi nagarta wa yuqalu lil kadhibi kadhaba wa fajara makareci kuma sa ce yayi ƙarya kuma yayi fajirci ala ku shaurara wa innal abda yakdhibu hatta yuktaba inda Allah kadhaba bawa zai ƙarya yayi ƙarya yayi ƙarya gobe sai a rubuta a fadar Allah wani makaryaci ne ya zama mishi shikenan lamban lamban girmawan shi kenan ko lamban girma lamban mai gere zamu lamban mai kaskantawa lamban kaskanci ke ne zamu ko an ji abinda manzo Allah ya faɗa to mu ɗauki kanmu mu tarbiyyantar da kanmu akan waɗanda abubuwan da manzo Allah ke faɗa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا محمد بن خالد ابن خداش قال حدثنا إسماعيل بن عليا قال حدثنا أيوب وحول السند قال وحدثنا أحمد بن ثابت الجهدري ويحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت تجي تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية منذ الله صلى الله عليه وسلم يكرر تولنا آية هو الذي أنزل عليك الكتابة shine wanda ya sauka maka da littafi alkur'ani ke minhu a cikin wannan alkur'ani din nan ayatul muhkamatu hunna ummul kitab akwai ayoyi muhkamai wa akwai ayoyi mutashabihai ayoyi muhkama ayoyi muhkamai sune ayat da ba ta daukan ma'ana sai kwaya daya tilka asharatul kamila babu wani tawili qul huwallahu ahad babu wani tawili ba ka bane ba wa ukhar mutashabihat da waɗansu ayoyin kuma akwai shubha suna ɗaukan ma'ana biyu zai ta yi wannan ake nufi zai ta yi wannan ake nufi an fahimta zuwa kauli wa ma ya zakaru illa ulul albab mafarin wannan magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wajen nasara da jira mun karanta cikin tirmis sai suka ce to ma za ta kulu fi isa ibn maryama qala huwa me abdullahi wa ruhun minhu ya suka ce idan ya fi na haɗa ai yanzu mu bukatar mu ta biya tun da kai kanka kace wa ruhun minhu aina shubha li'anna min ta'ati bi mana da tabi'i ta'ati libtida'il ghaya ta'ati da ta suka dauki wanda ya dace da aqidarsu suka ce idan ya fi na haza duk da ka ce ruhun minhu ma'ana kai ma ka yadda da annabi isa ba'azi ne daga allah juz'i ne daga allah nan da sai allah ya saukar da huwa allazi anzala alayka alkitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab ma'ana in kaga aya tana dauka ma'ana biyu ko ko hudu to mutashabihat sai ka koma ummul kitab ummuka marji'uka ummi marji'i ummuka marji'uka marji'ul in ka aya ta kaga aya tana dauka mana biyu ko uku karkice sai ka koma akwai aya da take marji'ul kitabi ita ce za ta warware maka mushkila in sun sun makale sun fake da cewa ruhun minhu littabi'i sai ka zai in huwa illa abdun an'amna alayhi wa ja'alnahu mathalan li bani isra'ila ummul kitab kenan an fahimta to abin da na aiki ta faɗa ke ko faƙala sai manzo Allah ce ya aisha manzo Allah yana girmama na aisha ko ba girmama abinda manzo Allah ya girmama duk wanda ya wulakanta shi ba ya wulakanta kan shi ba mun karanta ala wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gida tare da na aisha sai matarsa suka suka ce ke fatima ki je ki ce manzo Allah ya ji tsoron Allah tsakani yayi adalci tsakanin shi da ibni ba ka bane ba an manta na na fatima ta tashi tiryan tiryan tiryan ta je ta ce dai sallama matanka suna cewa kai adalci tsakanin su da ibnatu abi quhafa sai manzo Allah ce fatima kina so na kina so na in kina so na ki zo ta to don Allah duk duniya su hadu sai za su zagi da Aisha ba kansu ke zagi ba abinda manzo Allah fara mana Aisha Fatima kenan ya ke Fatima kina so na me za ka fada to ki so na Aisha ki so wannan sai ta kama hanya ta je ta ce ai abin ba yadda za a yi sai hakuri ko ciwon ido sai me ke zainab ta zainab ce ko musulma zainab na na fatima ta bata kawo mana wani abin je ki ke ki je ki fada na na zainab ta tashi ta je wannan ya ce za a yi tsawata mata ko to ni kuma mace ce kishiya ce waye sai tsawata min ta tashi tiriyar tiriyar ta je kaza kaza inda take in ba haka suke fada ba inda take shiga ba nan take fita ba nana aisha ce tana la'akari tana lura da manzon Allah da ta fahimci cewa in ta tashi ta mai da martani manzon Allah ba zai fushi ba ba zai ce wani abu ba sai ta mai da martani ta tashi nana zainab inda take shiga ba na take fita ba da nana aisha ta bude bakinta sai sai sai manzo Allah ce ibnatu abi bakr yar abubakar kenan yar abubakar kenan wannan bai isna na Aisha ba يا عائشة إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عناهم الله فحذروهم هي ده مي masu jayayya a cikin Allah to su ne ake Allah yake nufi da su ki guje su قال حدثنا علي بن منذر ابن المنذري قال حدثنا محمد بن فضيل وحول السند قال وحدثنا حوثرة ابن محمد قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا حجاج بن دينار عن ابي غالب عن ابي امامه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في منظر الله صلى الله عليه وسلم يجي ما ضل قوم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل duk mutanen da Allah ya ba su shirya sai suka bata suka bar shirya to sai Allah sai Allah fitine su da jidali husuma jayayya tashin hankali fada yau wannan ya fada gobe wannan ya fada jibi wannan zai fada gata wannan zai faza ba sa gajiya ba sa jin kunya ba su san suna ba san aibin da suke aibi ba ne ba har wannan kuma guguwar ta zo ta kwanta wata sabuwar guguwa ta zo ta tashi ko an manta da guguwar ne ثم تلا هذه الآية بل هم قوم خصمون bal hum qaumul khasimuna masu yawan kusuma ce da jahiyya da haka bane ba ai an jiji abubuwan da ke faruwa ko shekaru baya da suka wuce can wannan siyasa abin da gaba da safi zaka ji zamani riga ba haka bane ba wannan yazo mai da martani wannan yazo ya fada yazo ya mai da martani wannan mas'alar ka an lam takun an gama da ita babu ita ba alamanta bayan ta wannan waye suka zo bayan ta wannan shi kenan haka za a yi ta yi wallahi ba abinda ake sai ana cutar da yan uwa ana cutar da kai ne kawai kuma kada ka taba tsammanin cewa lokacin da ka zo ka shiga cikin gidan jarida ko ka shiga gidan rediyo ko ka shiga gidan kana mala'iku ba su tare ba mala'iku ba su san abin da kake faɗa ba ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid me aka baka ba a baka komai ba ne ma yalfizu min qawli duk abin da zaka fada illa ladayhi raqibun atid ba ka ne ba ko malaiku sa rubutawa eh ka karbi ka samu makamin ka samu kudin ko baka samu ba za a wayi gari ranar tashin alkiyama Allah ya kiyaye iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba ga littafin ka karanta da kanka kowa bala kowa ya arabic yau nan ne wannan ya turanci wannan ya faransa wannan ya larabci wannan ya hausa a naka waye gari ranar lahira kowa ya yi arabic kowa ya ce karanta ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan har dan siyasar da muka yi muka je muna ta fadar maganganu ga sunan muna yanzu shi ai muna hisabi akai duk wayannan maganganun da muka je muna tare da safe da yamma da a fito ara ashe mala'iku sun rubuta ma li hazal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsa wa wajadu ma amilu hadiran wa la yadhlimu rabbuka ahada don kana siyasa ko kana mulki ko kana kasuwanci baya nuna cewa kai da mala'iku kun rabu kenan ba su ba ka a'a duk inda kake suna nan duk abin da ka fara suna rubutawa kuma za ka zo ka karanta ka yi biya ka yi bita ranar tashin alkiyama sai a ce mashi ginin ikira kita baka kafa bi nafsu kar yoma alaika hasiba kafin wannan ma tukunna sai an tara duk shugabannin da suka samu kuna yi wayannan abubuwa baki daya duk wani mai mulki duk wani shugaba duk wani mai an tara kowa sai Allah ya girgiza kowa sai hantar kowa ya kada limanin mulku da yamma kayi mulki shekara dubu kayi mulki gara kamar na kaza ka bayyana sai aka gashi nan an zo wala kad ji'tumuna furada kama khalaqnakum wa taraktum ofishi da me duk babu shuka zo ji'tumuna furada kama khalaqnakum sana ce limanin mulku da yamma limanin mulku da yamma limanin mulkul yau sai ka ji tsib ba us ba as ko zai iya daga hannunsa zai iya za ka iya limanin mulkul yau ma yau ake mulki waye a wa'ad da mulki yau Allah ya san ba wanda sai daga hannun sai ce shi sa Allah ke tambaya sai kowa ya nuna gazawa su a ce lillahi alwahid alqahhar lillahi alwahid alqahhar al-yawma tujza kullu nafsin ma kasabat la zulma al-yawm inna allaha sari'ul hisab قال حدثنا داود بن سليمان العسكري قال حدثنا محمد بن علي أبو هاشم ابن أبي خداش الموصلي قال حدثنا محمد بن محسن عن إبراهيم بن أبي عبلة عن عبد الله بن الديلمي عن هذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين وانا حديث ضعيف يا إزافي ده يوم يا إزافي ده يوم هو بيبقى ايه eh an basara an basara tun da ce zaifi ne ba shi kenan ba Allah ba ya karban aikin mai bida Allah ba ya karban azuminsa sallah sadaka hajji umra jihadi sarfan wala adlan farila ko nafila ya kharuju min al-islam kama takhruju al-sha'ratu min al-ajin yana fita cikin musulunci kamar da zaka dauko zaka samu gashi a cikin kamu cire shi wannan hadisi da'ifi ne ma bai kai maudu'i ba maudu'i ne maudu'i ne ƙarya ne manzo Allah bai faɗi haka ba ko قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا بشر بن منصور الحناد عن ابي زيد عن ابي المغيره عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابى الله ان يقبل عمل صاحب بدعه حتى يدع بدعته الله يكي كربي ايكن من بدعه هل سي يا بر بدعه تاسا إما والنفع موضوع إما موضوع ضعيف قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي وهارون بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي فديك عن سلمة ابن وردان عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan hadisin shi hasan ne man taraka al-kadhiba wa huwa batilun buniya lahu kasrun fi rabdil janna wanda ya bar ƙarya Allah zai gina masa gida a farfajiyar aljanna wa man taraka almira'a wa huwa muhikkum buniya lahu fi wasatiha wanda kuma ya bar shi kuma za a gina masa a tsakiyar aljanna wa man hassana khulquhu buniya lahu fi a'laha wanda ya kyautata ya jatta tabi'ansa tabi'unsa za a gina masa gida a saman aljanna Allahumma ajina fi man hadai wa afina fi man afai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma a'tai wa qina wa sirif anna sharra ma qadai fa innaka taqdi wa la yuqda alai innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adai tabarak rabbana wa ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم الله يسلمك